الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a cikin wannan safiya ta alhamis 19 ga watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam domin ci gaba da gudanar da dauranmu ta ainihin kutub na aqida a wannan markazi na almarkazu salafi na madrasatul khidma a wannan far'i na muhammadun al-kabir a wannan gari na agadas a jamhuriya ta nijar mai albarka kamar yadda sanarwa ta gabata cewa a yau insha Allahu ta'ala za mu shiga cikin wannan kasida ta ainihin aljauharatul farida ta babban malami al'allamatul imam hafiz ibn ahmad ibn ali ابن أحمد ابن علي ابن مين ابن علي ابن مهدي ابن أحمد ابن الحسين ابن علي ابن صغير أو صغير ابن علي ابن محمد ابن علي ابن عبدة ابن عبد الهادي ابن الصديق ابن الطاهر ابن أبي القاسم ابن علي ابن أبي بكر الحكم لشيني الحكمي الأسرى قبيلة بباه قبيلة ودتك سنتي a babba kwarai da gaske akwai wancan kakan nasu wato a muhammad ibn abubakar al-hakami al-akbar wanda shi ne akbaru ma ujida bin nasabi sheikh hafiz da nisba ce wadda take sahiha to dai sunan shi hafiz daga suna cewa al-hafiz hakami sai wani ya ɗauka hakami sunan shi alhafiz lakabu wanda za ta alhafiz ibn hajar alhafiz ibn kathir alhafiz nawawi misali to shi sunan shi ne hafiz na ga aiko hausawa ana sa ana sa hafiz ko ina da wani zamili na hafiz gane ku kiraka hafiz ibn ahmad alhakami kenan wanda yana cikin min kibari ulama'il islam fil asr al hadith ya kware matuƙa a cikin ilmummuka mabambanta ka ɗauki ilimi na usul da ilmul hadith da ilimi na fiqh in ka ɗauki janibin lugha nahawunta da adabinta da balagata da kuma abin da ya shafi arud ɗinta da sauransu yana da manzumat yana da mansurat wanda wannan malami ya yi karatu a gurin malamai daban-daban mabambanta ya yi karatu a gurin malamai mabambanta an haife shi a shekara ta 1342 hijiriya 1342 wanda shi ya yi daidai da 1923 1923 bin nafsan ventura aka haife shi miladiya kenan isaha ya taso cikin rayuwa mai kyau rayuwa mai kyau a duniya ba ta wuce ilimi da ibada ba alhafiz ko mu ce hafiz hakami mutum ne wanda yake ayatun ne fil wara'i wa zuhud wa khashiyatillah ma'a al-ishtighal bima ya'nihi min ilmin wa tadris wa ta'alifin wa ibada faruwan shi da shiga shigula kuma ya kasance kana hasanal mu'amala ma'a jami'in nas layyinul janib kowa na jin daɗin mu'amala da shi mutum ne wanda ya kasance mutane sun so shi sun girmama shi kwarai da gaske hatta kai ɗalibin shi a sheikh zaid bin muhammad bin hadi al-madkhali da hafiz hakami yu'tabaru min shuyukh al-madakhila ba madakhila na suka da ake masalat ba madakhila na kabila ta su al-allama rabi' rahimahullahu ta'ala to zaid bin muhammad bin hadi al-madkhali yake cewa wa kunna nastadillu bi dhalika at-taqdir wal ihtiram wal mahabbati wat ta'ati ash-shar'iyya ala anna allaha qad wada'a lahu al-qabul yace mukan kafa hujja da girmamawan da malamai suke mai da sauran al'umma daraja shi da soyayyar da al'umma suke mishi da biyayyar da ake mai cikin cikin abin da bai saba ma Allah ba cewa Allah ya sanya mai karbuwa a cikin zukatan bayan Allah wato suna tafa'ulin wannan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman idza ahabba 'abdan nada jibril in Allah ya so bawa zai kira Jibril ya ce mai inni uhibbu fulanan fa ahibba fa yuhibbuhu Jibril thumma yunadi Jibril fi ahli as-sama anna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlu ahli as-sama thumma yud'u lahu al-qabul fil ard to Allah ya bashi qabul fil ard ba'da an ahabbahu wa ahabbathu al-mala'ikatu fi as-sama wa ja'ala lahu lisana sidqin yuzkaru bihi ayyama hayatihi wa ba'da mamatihi Allah ya ba shi yabo na al'umma wato wannan kamar yayi iktibasin abinda Allah ya faɗa kan annabi Ibrahim da zuriyar shi ja'alna lahum lisana sidqin fil akhirin fil akhirin ya kasance ƙuduwa ne abun koyi kwarai yuhtada fi bihi fi sidqi at-ta'amul ma'a Allah خالقه وبارئه وحسن التعامل مع عباد الله على اختلاف طبقاتهم وشتى مستوياتهم wanda wannan magana wato ainihin Muhammad bin Hadi al-Madkhali ya kawo ta Zaid ibn Muhammad bin Hadi al-Madkhali cikin littafin da ya rubuta su kutum da guda akan Hafiz Hakami da suna Sheikh Hafiz Hakami hayatuhu wa juhuduhu al-ilmiyya wal amaliyya to wannan kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa akan hali na wannan bawan Allah wanda ya kasance wato ainihin babban abin koyi wanda muka ambata a wancan asir ɗin ya rayu tsawon shekara wato ainihin 35 ne kaɗai a duniya dai dogon rayuwa duk da wannan ilimi da wannan wato yadda sait ɗin shi ya zamanto za'awan tashar ya samu zikir wanda yake mahmud a cikin al'umma tun yana rayu duk da wato kisaru umrihi amma haƙaƙa malam ya stafi ilmu'ammiru na tahqiqa da ya rasu ne an haife shi 342 kamar yadda muka ji ya rasu 377 377 ya rasu shi ne 1958 1957 58 to akwai abubuwan da malamai suka ambata da dama a kan shi wanda duba da cewa daura ce ba za mu tsawaita bayani a kai ina da malamai daban-daban mabambanta cikinsu akwai a sheikh abdullahi ƙara'awi wanda ya yi karatu wurin shi zai yi wuya a ambaci alhafiz alhakami hafiz hakami ba ambaci a sheikh abdullahi da fara'awi ya yi utabaru min akbari shiyuhi ya yi karatu wurin a sheikh abdullahi ibn mani a ainihin wato unaiza wanda ibn mani yana cikin wato shaikhu shiyuhi ulama'i najib ya yi karatu a gurin shi ya yi karatu a gurin a sheikh muhammad bin ibrahim al-sheikh da littafi na shirin kitabun tauhid fatul majid ko ya yi karatu a gurin a sheikh salih bin abdulaziz al-sheikh riyad ya yi karatu a gurin sheikh abdulaziz ibn bishir a garin ihsa ya ko ahsa ya yi karatu gurin muhammad bin mani a qatar ya karatu gurin a sheikh abdullahi wato ainihin al'ankari ko al'ankari da daman malamai dai wanda suke wannan zamani aka da al'ilma ya ne alaihi sa'annan malam yana da shi ma ɗalibai wanda suke shahararru matuƙa manya-manyan malamai cikinsu akwai a sheik ahmad bin muhammad bin jabir al-madkhali akwai a sheik ahmad bin yahya al-najm a sheik hassan bin zaid al-najm a sheik hassan bin yahya al-hamad akwai a sheik hussein bin abdullahi hakan akwai a sheik nasir khulufa mubaraki akwai a sheik ali bin qasim al-faifi akwai a sheik muhammad bin saghir al-muhsin والشيخ إبراهيم بن حسن الشعبي الشيخ زيد بن محمد بن هادي المرخلي والشيخ علي بن عبد الله الأهدف والدكتور الشيخ العلامة الإمام الوالد رحمه الله ربيع بن هادي المرخلي duka waɗannan malamai sun yi karatu a wurin shi kuma suna faɗin falalar shi da irin baiwa da nubuhi da Allah ta'ala ya bashi ya yi rubuce-rubuce ciki akwai sulamul wusul ila ilmin usul fi tauhidillahi wa atba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma nazumi daga baya zo ya ainihin ya mai sharhi ma'arijul qabul cikin mujalladi uku akwai wannan littafi da zamu shiga ciki al-jawharatul farida fi tahqiqil aqida akwai alamus sunnatul mashhura lil-i'tiqadi li'tiqadi ta'ifatil mansura akwai miftahu daris salam li tahqiqi shahadatay al-islam akwai risalatun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar akwai dalilu arbab al falah li tahqiq fann al islah akwai mukhtasar dalil arbab al salah al falah wanda ya takaice wancan littafin akwai al lu'lu al maknun fi ahwal al asanid wal mutun akwai as subul as sawiyya li fiqh as sunan al marwiyya saura littattafai shi an nurul fa'id min shamsil wahyi fi ilmi al fara'id na gado wasilatul wusul ila muhimmatul usul usul ne shi ma usulul fiqh ko ilamiyatul mansukh wanda yayi magana akan abin da ya shafi an-nasikh wal mansukh yayi sharhi na al-waraqat na juwaini yayi nailus saul fi tarikh al-umam wa siratir rasul sallallahu alaihi wasallam nasihatul ikhwan an ta'atil qat wa tibghi wa dukhan ya yi littafi a kan haramcin taba raddi ga su ɗan larabawa ko ya yi almadumatul mimiyya fil wasaya wal adabin ilmiya ya yi hamziyatul islah wasida ce da take mai tsawo baiti 202 wanda ya yi taraddi da martani ne akan irin yanda yahudawa suka yi tasliqi a ƙasar falastin ya yi alƙasidatul ha'iyya wadda ita kuma akan zuhudu ne wato ainihin yayi ta daga kowane fanni malam adila dalwa ko rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'a bayan rasuwar shi malamai sun samu ta'athur matuƙa musamman almajiran shi ai dai mun ji dakka da ya bari wanda har cikin manyan almajiran shi Ibrahim bin Hassan Sha'abi ya mai kasida wadda take na rifa'i matla'in ta shine yake cewa tuwfiya hafizun ruknul biladi وخلق حسرة لي في الفؤاد وقد ضاقت علي الأرض ذرعا بما رحبت ولم تسع البوادي وساء الحال مبنى حين حين وافى حين وافى بنا نعي الفتى البطل العماد نعي, نعي الفتى البطل العماد وددت لو أن أمي لم تلدني وإلا كنت من بعض وإلا كنت من بعض الجماد zuwa ƙarshen wa'innan baituttuka na rifa'i da ainihin wato ya yi mishi da wasu daga cikin malamai da suka mai rifa'i muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi wannan littafi nashi aljawharatul farida da kuma bayani kan ahammu mawdu'atiha wannan littafi ya yi shi musamman a waƙe ne kamar yadda muka sani wanda kuma wazanin shi ko kuma mu ce a fafiyar shi daliya ce ya yi shi cikin safha goma sha tara asali adadin baituttukanta 296 kuma bahar ɗin basit ne wanda yake da takirarin mustaf'ilin ko sau hudu a hammu mawdu'at na wannan littafi ta yi tanawulin ahammu mawdu'atul aqida imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni da ranar lahira imani da kaddara alkhairinta da sharrinta wanda ta yi magana kan rukunan musulunci da na ihsan ta yi wato tahtawi ala zikri ba'di anwa'i shirki wa nawaqid al-islam ashtamalat ala zikri al-khilafa ambatan khilafa tunda kaga akwai martani ga yan shi'a da sauransu da kuma mahimmancin ko wajibcin aqida ta san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wajibcin biyayya ga ma'abota lamari wato shugabanni da kuma yin nasiha cikin addini kamar yadda ta kumshi muqaddima da khatima da muqaddimar ta kumshi bayanin malam akan aqidar shi da kuma yadda yayi munabaza wa bid'a khatima kuma ta kunshi wani nau'i na usulul fiqh kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah subhanahu wa ta'ala akwai sauran bayanai da malamai suka yi akan wannan littafi wanda insha Allah ta'ala yattadihu lana jaliyan fi من خلال دراستنا لهذا الكتاب نستعين به سبحانه وتعالى ونبدأ نعم من ناصر
قال حافظ أحمد الحكمي رحمه الله تعالى الجوهرة الفريدة الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا لرب كثيرا دائما أبدا في السر والجهل في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد ثم الصلاة على خلق الأنام رسول الله أحمد مع سحب به سعي وأهل بيت النبي والآل قاطبة والتابعين كلا للدين هم عبد والرسل أجمعهم والتابعين لهم من دين من دون أن يعلموا عما إليه كل أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما لها أبدا حد ولا عمل وبعد وبعد ذي أصول الدين جوهرة فريدة بسنة التوحيد تتفق بشرح يعلى الإسلام كافلة ونقد بالذي أعلاه عقد وما أقدر نفسي إلا وازنها وأحمد الله منه العون والرشد والله أسأل منه الرحمة المفتن فضلا وغاليه
na'am wannan ita ce khutubatul qasida wato kamar muqaddima da kuma matashiya wadda daga cikinta zaka fahimci inda aka dosa hafiz al-hakami rahmatullahi ta'ala alai ya sanya ma wannan littafin suna al-jawharatul farida fi tahqiq al-aqida aljauhar shine kamar wani ma'adani wanda yake mafi tsada kamar a ce al-zahabul khalis ko kuma wani lu'lu'i ko wani dai nau'i na ma'adani wanda ya kasance mai daraja duwatsu masu daraja din nan kuma ya ce alfarida wadda take ta musamman ce wato kamar wani gol ne na musamman kuma in ka shiga cikin littafin za ka ga cewa ya cancanci wannan sunan da izinin Allah subhanahu wata'ala to ya buɗe shi da thana'i alhamdulillahi la yuhsa lahu adadu wa la yuhitu bihi al-aqlam wal madad dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah la yuhsa lahu adadu wannan ha damir ya'udu ila alhamd ba wai Allah ne la yuhsa lahu adadu الحمد الذي أحمد الله تعالى به لا عدد له حمدا لا عدد له لا حصر له لا حد له ina ma Allah ta'ala yabo da godiya da jinjina da ba shi da adadi ba shi da iyaka kaga wannan wato ainihin yayi daidai da wato faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ya ce adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi to kaga ai babu adadin shi to shine la yuhsa lahu adad wa la yuhitu bihi al-aqlam wal madad kuma yaban nan da nake ma Allah ta'ala alƙalumar rubutu da tawadar da ake rubutu da ita ba za su taɓa karaɗe shi da kammala shi wato da dukkanin abin rubutu za a yi amfani da shi ba zai kai zuwa ga kammala rubuta abin da nake ma Allah subhanahu wa ta'ala yabo da jinjina da matsayi da girmamawa da nake ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kama faɗin Allah ta'ala kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi ولو جئنا بمثله مددا حمدا لربي كثيرا دائما أبدا godiya ta ƙara dai tabbata ga ubangiji na mai yawa tutur shine ba yankewa da'iman ba ƙarewa ba yankewa abadan har abadal abadi fi sirri wal jahri ina yaban da jinjinan nan a boye da bayyane fiddaraini mustaradu kuma wannan yabo ya zama tun daga duniya har lahira yana ta hauhawa yana ci gaba mustarid yani mutatabi au mutataba ana ta yin shi mil as-samawati wal ardina ajma'iha wannan yabo din da godiyar ya kasance cikin sammai da kasai gabaki ɗayansu wa mil amasha da cikin abin da ya ga dama ba'du bayan haka alwahidu samadu wanda shine shi kadai abin nufi da bukata wato da cikin abin da Allah ta'ala alwahidu samadu ya ga daman ya cika da wannan yabo da godiyar da nake yi kaga wannan kamar ikoti basi ne da addu'a daga addu'a ta dagowa daga ruku'i wanda ya tabbata cikin muslim annabi yana yi Allahumma rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban fihi ko wa lakal hamdu mil'a samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به سعد أو سعد وأهل بيت النبي والآل قاطبة والتابعين الأولى للدين هم عضد والرسل أجمعهم والتابعين لهم من دون أن يعدلوا عما إليه هدوا sannan salati ya tabbata akan fiyayyen halittu farin jakada shugaban halittu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulillahi ahmada manzon Allah nan mai suna Ahmad ma'a sahbin bihi sa'idu tare da sahabban shi wanda albarkacin shi ne suka samu arziki da rabauta kaga bihi yani bi sababi ru'yatihi wa bi sababi ittiba'ihi wa bi sababi al-jihad ma'ahu wa bi sababi al-akhdh anhu sa'idu sun rabauta sun wato tsira sun samu arziki duniya da lahira Allah ya albarkace su da zama da manzansa sallallahu alaihi wasallama wanda nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la ya lahu jalis duk wanda ya zauna da shi ya albarkatu da zaman shi baya tabewa inda ya yi imani da shi zahiran an batinin wa ahli baitin nabi kaga sai ya raba in as-sahabu suka zo aka yi shiru to ahli sun shiga ciki in ahli suka zo aka yi shiru ba ambaci sahabu ba ma sahabu din sun shiga ciki li anna ahlar rajuli atba'uhu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa kan fir'auna cewa wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab yani fir'auna wa atba'ahu kamar yadda Allah ta'ala wato ainihin annabi ya koyar da salatul ibrahim cikin sahihain Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim ba ma ambaci Ibrahim ba sai aka ce ali Ibrahim wa huwa min dhimnihi وأهل بيت النبي والآل da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama kan ya keɓance zurriya nan da mata ne an ce ahlul baitin nabi kuma sai aka ce al'al kinan ahlul baiti ana nufin zurriyar annabi sallallahu alaihi wasallama ɗiyan shi da matan shi amma wal ali qatibatan hadda dangin shi su sayyiduna ali da ƴaƴansu su sayyiduna abbas da ƴaƴansu su sayyiduna ja'far da ƴaƴansu su sayyiduna aqil da ƴaƴansu an fahimci wannan ko قاطبة يعني جميعا والتابعين الأولى دتابعنا النفرق للدين هم عضدوا وند سن كرففي الدين الدين ياي كرفي دسو سو ما سن كرففو da ainihin wato addini tabi'ai na farko farko alladhina tabi'u sahabata bil ihsan irin su sa'id ibn al-musayyib wato wanda suke ce mushi awwalul mutaakhirin wa akhirul mutaqaddimin kala su ibn jubayr kala su mujahid kala su ainihin wato abul aswadi du'li kala su abu wa'il shaqiq ibn salama masruq ibn al-ajda kibarut tabi'in waɗannan da ma wanda suka biyo bayan su da kyautatawa ala nahjihim wa min halihim wa aqidatihim war rusuli ajma'ihim kuma ina mika wannan addu'a ta neman salati daga Allah subhanahu wata'ala akan dukkanin manzanni wattabi'ina lahum da ma wanda suka biyo bayan su da kyautatawa sahabban annabawan min duni an ya'dilu amma ilaihi hudu ba tare da sun karkace daga abinda wato aka shiryatar da su akan shi ba shine wato shari'a ta musulunci waɗanda ba su bauɗe ba daga cikin atiba'un rusuli ayyan kanu ina miƙa wannan addu'a ga Allah ta'ala ya yi musu salati ya ƙara albarka a gare su wa ba'adu bayan haka zi yani hadhihi wannan suhuf da ke gabanka waɗannan sutur da ke gabanka waɗannan abiyat waɗannan manzumat wannan yato yani nazum da ke gabanka fi usulid dini jawharatun farida wannan na'am mun yi tsallake ko azka ahsant azka salatan aw azka salatin ma'a taslimi da'imatan salatin ne ya zama mafi tsarki tare da neman taslimi daga Allah ta'ala wanda zai ci gaba da tabbata ma illaha ad abadan haddun wala amadu wanda ba shi da haddi na lokaci adadin salati kaza ko taslimi kaza wala amadu kuma ba shi da tazara a ce daga wannan lokacin zuwa wannan zamanin ya tsaya a'a wannan salatin ya ci gaba da gudana wannan taslimin ya ci gaba da gudana ma illaha abadan haddun wala amadu wa ba'du bayan haka zifi usulid dini jawharatun farida wannan takarda da ke hannunka ko rubutu da ke gabanka wato a cikin abin da ya shafi usulid din al'aqida wal fiqh duka ya shiga ciki yana nufin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya kasance wata wato wani gol ne ko wani daimon ne wanda yake na musamman bisa na tauhidi tattaqidu wadda take huruwa take haske daga haske na tauhidi sana shine wato haske wadanda suke sa ma littattafai suna ko menene as-saniyya at-tuhfatu as-saniyya na abdulwahid ko al-maghribi at-tuhfatu as-saniyya na mai dahiru mai gari da yayi ala aqidatu tijaniyya تحفة السنية بتوضيح الطريقة التيجانية بجو أيوة يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار أحسنت سنا شيني حسكي سيكي تشوى بشرح كل عرى الإسلام كافلة وأن منظومة تا أو نوي شيني كافلة تا أو نوي شرح دوة جيجيا duk wata igiya wadda take ta musulunci yana nufin rukuni ko wata khasla wa naqdi kulli alladhi a'da'uhu aqadu da kuma wato raddi naqdi da ma'anar raddi raddin duk abinda makiyan addinin musulunci suka kudurce daga cikin kafirai da mulhidai da ma mubtadi'a wa ma ubarri'u nafsi min lawazimiha bana tsarkake kaina daga abin da ke tare da ita لوازم النفس هي الخطأ والنسيان الخطأ والنسيان التي لا تنفك النفس عنها dole ne dan adam sai yayi kuskure dole ne sai yayi mantuwa to shine yake cewa bana tsarkake kaina daga abin nan da yake tare da ita ko da yaushe al khata' wan nisyan al mulazim lin nafs al bashari lin nafs al bashariyya wa ahmadu allah kuma ina godiya ga Allah minhu al aun war rashad daga gare shi taimako da shiriya take wallaha as'alu Allah nake roƙo minhu rahmatan wa huda ina neman rahma da shiriya daga gare shi fadlan ba tare da wai dole sai an mun ba a yi mun falala da haka wa maliya illa Allah mustanadu ba ni da wani abin dogaro in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba نسأل الله تعالى الرحمة والهدى فضلا منه ورحمة نعم
أحسن الله إليكم مقدمة لبراءة المبتدعين من براءة المبتدعين واختراءات المبتدعين نعم
قال رحمه الله تعالى إني براء من الأهواء وما ولدت ووالدي هل أيارى من ساء ما ولد والله لست بجاهلي أخاجدني يقول في الله قولا غير ما يدري يكذب بأسماء الإله وأوصافه وجمدات الله والجهل كلا ولست بربي من مشبهة إذ من يشبهه معقوله جسد ولا بمحتسب من أو أخاجبني بالسيئات على الأقدار ينتقم كلا ولست بشيعي أخاذبني لقلبه تسعة المصطفى
يقول نعم
أحسن الله إليكم كلا ولا ناس كلا ولا ناس من ذكر ذلك بل حب الصحابة كتب الآن نعتقد وما أيسر ولم تسيء أمتنا ولم سبعين ذاك الكاذب الفلم ولم سين وكائديه كتبنا وللذي بفصوص الشر يستلم مؤسس الزيد والإلحاد حيث يرى وللإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحد معلومه كل شيء ذي الوجود بدا الكلب والكلب والخنزير والعسل والقرارب والاهواء والبدع طلاب ممن على الوحي ينتقد ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق المنطوق نعتمد لكن لنا نص ايات الكتاب وما عن الرسول والاثبات معتمد لنا نصوص لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلق قشير والأربع السنن الكل التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند كذا الممطلع على المستخرج كذا الممطلع على المستخرجات لنا كذا المساليب للمحدث مستند مستمسكين بها مستسلمين لها أنهار كلها وإنا لها عظم ولا ولا نسيب لعصريين كلها نعم طيب يتي مقدمة في براءة المتبعين من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين ga wata mukaddima ne babi da ya kulla wadda kusan shi ma daidai yana cikin mukaddima dangane da bara'atul muttabi'ina bara'a da ahlus sunna suke yi masu bin nassi min jara'atil mubaddi'in daga tsaurin ido na masu bid'antar da mutane babu dalili sannan me waftira'atil mubtadi'in da kuma ƙarairayin yan bid'a lalle akwai bid'a akwai dan bid'a sannan ba a azarbabin bid'antar da wanda bai cancanci a bid'antar da shi ba jara'a ce wani sannan kuma ba a kyale wanda yake dan bid'a ne ake bid'antar da shi shi kuma wannan khiyana ce daga duka biyan sai an hada ya ce inni bara'un min al'ahwa wa ma waladati na raba jaha na yi hannun riga min al'ahwa daga bidiyo'i al'ahwa salaf in sun ce alhawa ko sun ce azzaihu ko suka ce addalal duka wannan suna nufin bida'a ne wa ma waladat da abinda ita bida'a ta haifa tunda bida'a wato tuwallidul bid'a wa walidiha da kuma waɗanda suka haifi bid'ar da kansu su iyayen gidanta masu kyankyasota wanda zai zo ya ragargaje su su jaham da sauransu alhayara wanda suke dubgabbu suna cikin dimaucewa suna cikin wato rashin natsuwa sa'a ma waladu tir da abinda suka haifa wa mutane yani mabtada'u abinda suka kirkiro a cikin addinin Allah ya yi muni to kaga nan ya soke su da su da aikin su kamar yadda zaka ji Allah ta'ala yana cewa sa'a ma ya'maluna sa'a ma yahkumu yahkumu ma sa'a ma yazirun cikin suratul nahl ko wallahi lastu bi jahmiyyin akha jadalin yaqulu fillahi qawlan ghayra ma yaridu yanzu ya fara bayyana bara'a shi tafsilan kenan can ba yayi bara'a ba mujmala mujmal ya ce inni bara'un min al-ahwa wa ma waladatu wa walidiha al-hayara ko a ce wa walidaiha duka ya zai dauka al-hayara sa'a ma walad kaga wannan al-bara'a ce wadda ta kasance mai al-mujmala yanzu kuma sai ya shiga al-bara'atul mufassala yana ambatan firak din wani lokaci ya ambaci wani wanda yake ya shahara shi kadai a matsayin wata kungiyar bid'a ce kamar su ibnu arabi su farabi da zai ambata su kuma su jaham da aqida ta jahmiya mu'tazila sai ya ambaci me ita firqa din yace wallahi na rantsa da Allah lastu bi jahmiya ni ba ba jahame bane kaga kamar faɗin annabi ibrahim ainihin wato inni bara inni bari'un mimma mimma ta'budu mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi kaga ya barranta daga me goma kaga baki ɗaya sannan ya tabbatar da ibada da tauhidin shi ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai yanda Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bara'a daga bata ya tabbatar da cewa shi ba mushriki bane kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana wa ana min almuslimin to ga nan ma sai yace wallahi lastu bi jahmiyyin wallahi ni ba aqidar jahamawa gare ni ba ko lastu bi jahmiyyin akha jadal sai mai da zancen zuwa ga shi jaham wanda yake shine muassisul jahmiyya wanda yake ma'abocin gardama yaqulu fillahi qawlan ghayra ma yarid yana faɗin magana game da haƙƙin Allah subhanahu wataala maganar da ba ita ce ta zo a nasiba jaham ibn safwan al-mubtadi' ad-dal abu muhriz kenan ar-rasibi maulahum as-samarqandi al-imam adh-dhahabi yace wato ra'sul dalalati kamar yadda yazo cikin siyarwa alamin nubala a cikin mizanul i'tidal ya siffanta shi da cewa ad-dallul mubtadi'u ra'sul jahmiyya wanda jaham ibn safwan Allah ya ba salim ibn ahwar dama ya kashe shi a shekara ta 128 Allah ya kara nauyin kasa jaham aqidar shi ta jahamiyya malam sai ya faɗi wani bangare daga cikin illarsu sai ce na bi asma'il ilahi suna ƙaryata sunayen Allah wa awsafin lahu da wasu sifofi na ubangiji ko da sifofin da suke na ubangiji ne dan bangaren sifat ne ma suka fi mai ta'qil hatta kai da an ce mu'attila ana nufin wa jahmiyya babu mu'attili kalam ba jahami sun wasu daga cikin su suna tabbatar da asma' amma shi jiham har sunayen ma yana korewa cewa Allah kawai ba shi da wani suna ba shi da wata sifa wani lokacin ya ce yana da suna amma ba shi da sifa shi ne ai balaraban kawai ya kafarta shi ko ya ce ala inna jahman kafirun ba na kufuru wa man qala yawman qawla jahmin faqad kafar laqad junna jahmun idh yusammi ilahahu sami'an bila sam'in basiran bila basar manyan manyan malamai kala su Uthman ibn Sa'id ad-Darimi sun yi mai martani kuma sun kafartar da shi kada su al'imamu ahmad a cikin littafin shi na arraddu alal jahmiya addarimi cikin arraddu alal jahmiya ibn manda cikin arraddu alal jahmiya duka sun yi raddi wa jahamawa kuma sun musu martani shekul islam ibn taimiya rahmatullahi ta'ala alai cikin dar'u ta'arid al'aqli wan naql ya mai martani kuma ya bayyana wujuh na kafirta shi ذاك يجي يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له بل لذات الله قد جحدوا كي هر سما قرية ذات الله سبحانه وتعالى على الإلزام كين وستي باب الله با أما سكتي السميع با الله با البصير با الله با أنغاني العزيز با الله با دب وتسفو في دكتي تو الله دا بمغنش بدا إدو دا ما دا ممكسنش بأسمائه وصفاته وأفعاله التي أطلعنا عليها duka sai suka kore mu Allah to ai san ce babu Allah ke shine sai yace balli zatillahi qad jahad kalla walastu li rabbi min mushabbihatin yace kai ku saurara kuma dai yanda ka san ni ba bajahame bane dake kore ma Allah ta'ala sifofi to dama ad-darfa na qaidin ne bainal mu'attila wal mushabbiha sai yace kuma ni dinnan ban kasance mai kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da halittun shi ba id saboda man yushabbihuhu duk wanda ke kamanta Allah da halittunsa ma'buduhu jasadi abinda yake bauta mawa wani jiki ne na halitta mun sha bayani kan me al-tajsid da suke cewa a ce tajsidi bai tabbata ba a nassi la ithbatan wala nafiya daga kawai a gudu daga kalmar tajsid sai dai a ce tashbih ko tamthil shi ake korewa ana kore mushi tashbihi ana kore mishi tamthili kamar yadda yace laysa kan mithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir Allah ba ba wanda yake daidai da shi daka a ce Allah jisim ne ko a ce me ba jisim bane duka malamai suka ce bid'a amma a ce jisim ne wato ainihin bid'a a ce ba jisim bane shi ma dai bid'a wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya sha bayani akai wanda cikin karatuttukan mu mun yi bayani hatta daura ta ƙarshe na wato annuniya ko ta imam al-qahtan da ka cewa mujassima amma in bid'a in sun ce mujassima ahlus sunna suke nufi shi ko ahlus sunna ba tajsimi yake ba ithbati yake ithbatu ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi ala muradillahi ta'ala wa rasuli an fahimta ko to sai yake cewa kalla walastu li rabbi min mushabbihatin idh man yushabbihuhu ma'buduhu jasadu mushabbiha wasu akhlaq ne na yan bid'a ba wata firqa bace mai zaman kanta sunanta mushabbiha muna tare amma farkon waɗanda aka fara jingina mata jisimi wato me ake cewa tashbihi bal ya tabbata suna tashbihin sune as-saba'iyya waɗanda sune akhbathu firaq shi'a as-saba'iyya atba'u abdullahi ibn saba ابن السوداء لعنة الله تعالى عليه اليهودي الخبيث من أحفاد القردة والخنازير تو مبيانش سوني سبائية سوني سكفارة وتشبه صفوف أبنجزي تعالى دنها للجو دقسو سي الكرامية أتباع أبو عبيد الله أبو عبيد الله محمد ابن كرام الكرامية سوما سنة كمن تألى سبحانه وتعالى دهلتو daga su sai ainihin wato al-mughiriyya atba'ul mughira ibn sa'id al-ijli kenan wanda su ma suna tashbihin ubangiji subhanahu wata'ala da halittansa to waɗannan su ne kaɗan daga cikin firak waɗanda aka same su da tashbih mun fahimta ko to ya kore makan shi cewa shi me ba mushabbihi ne ba ولا بمعتزلي أو أخا جبر في السيئات على الأقدار ينتقد ولا بمعتزلي كان ده كان ده يجي كلا ولست نما ولست بمعتزلي كان سأنني باب معتزلي باب المعتزلون أو المعتزلة فرقة ضالة خبيثة من أقدم فرق البدعة التي الذين شوهوا سمعة الإسلام والله المستعان al-mu'tazila wanda mafi shaharar wanda yake ana jingina mai i'tizal shine wasil ibn ata wasil ibn ata wanda yake i'tizali na majalisin al-hasan al-basri asalin samo sunan mu'tazila kenan wasil ibn ata da yaga abinda al-hasan yake ambata na wato tabbatar da sunna da aqida ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka tsatso daga alkitabu wa sunna yaga shi ba zai iya jurewa ba sai ya bude nashi majalisin yake koyar da bid'a da bata wanda har yanzu ana samun ire-iren wannan ba laifi ko kuma ba laifin malami bane dan dalibin shi ya zama dan bid'a kun gane kuwa Abdul Khuwaisara kafin ya faɗa abin da ya faɗa an yi tsammanin sahabi ne amma ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam i'dil fa hadhihi fa inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa lam yurad biha wajhu Allah kuma sannan abdurrahman ibn maljam al-la'in wanda ya kashe sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda cikin tawaggaz wato tabi'ai da suke karatu gurin sahabbai yake wanda suka kashe sayyidina husain wato su sinan ibn malik da shimr ibn dhiljawshan ko dhiljawshin ai suna cikin atba'u ali radiyallahu anhu wa arda tare da su aka yi jamal aka yi sufin kuma suka dawo suka kashe jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka ana iya samun wanda ya kasance malami ne salafi ahli sunna a cikin ɗaliban shi a samu ɗan bere a ƙila ma wani ya ridda ba komi ba ne cikin ‘ya'yan annabawa da matansu ma an samu wasil ibn ata sai ya ƙaurace wa majalisin alhassan albasari ya kafa nashi sai ake kiran duk wanda ya bi wasil sai a ce mai mu'tazilun yani dan tawaye gane ko to su ne mu'tazila shi yasa wannan tawayen kuma yana cikin jinin su daga aqidar khawarij da mu'tazila tana haduwa a gurin fitina da ta da zaune tsaye da yawan hargitsa da tunzura mutane gurin yima wa shugabanni bore sai dai su khawarij sun fi kazaman kalmomi su kuma mu'tazila sun fi kazaman aqidu na zuciya domin duk wata bata da wata gurbata sai ka same ta cikin cikin mu'tazil galibin waɗanda suke zama zanadiqa bayan da suna fi awwali halihim kaza an ce kana har kana tahaluhu saliha fataghayyara to sai ka samu galibi yana da ya shafi i'tizal ko su abul ala ibn al-mu'arri da muka ambata wanda al-qahtani yace ya mai martani kasida biyu تعيس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان ولقد نظمت قصيدتين لهجوه أبيات كل قصيدة مئتان to shi ma ai sai bayan ya shekara 20 da wani bayan baban shi ya rasu ne ya bi mu'tazila suka halaka shi ya zama zindiki an fahimta ko su at-tauhidi abu hayyan at-tauhidi su ma duka haka nan to itizal kwatami ne na bata bola ce shara ce na wanda suka kasance suna rikidewa su zamanto mulhidai su zamanto zindikai wal iyadu billah suna da miyagun akidu cikin abin da ya shafi haƙƙin ubangiji subhanahu wataala da miyagun akidu cikin abin da ya shafi cutar da bayan Allah suna cewa duk wanda yake aikata saban Allah to shi ko da dai ba kafiri bane amma zai dawwama a wuta fi manzilatin bainal manzilatai shi ba musulmi ba kuma shi ba kafiri su ko khawarij sai suka ce kafiri ne kawai kafirun mukhalladun finna wannan suka ce laysa kafiran lakinnahu mukhalladun finna yo me ake ba cinya ba kafar baya ta wani ya ce gwara ma khawarij inda suka ce kafir akai musulmi ne amma zaka dawwama a wuta to me amfanin sallaka wal iyadu billah na'udhu bihi subhanahu min al-khidlan to wannan kadan daga cikin aqidan mu'tazila kenan suna ƙaryata wato ba wanda bai dace da gasgata gaibu ba kamar me war mu'tazila galibin mughayyabat sun ƙaryata su sun ƙaryata rayuwar kabari ga baki ɗayanta na'imuhu wa azabuhu sun ƙaryata munkar wa nakir sun ƙaryata as-sirat sun ƙaryata ash-shafa'a sun ƙaryata al-haud kun gane ko duk sun ƙaryata wa'annan ga kuma me bakar aqida cikin al-asma'u was sifat karkatar da sunayen da sifofin da koma kore sifofin ga baki ɗaya mu'tazila kuma cikinsu an samu alƙa'ili na bi halittar ƙura'an duk da kuma wannan aƙida ce ta samimul jahamiya su jami'a asulansu suka zo da ita ce alƙura'ani makhlukul su kuma suka kore a ce allah yana magana suka kore a ce allah yana so ko yana ƙi ko yana kaza su ba awwalawa suka yi ba korewa suka yi gabaki ɗaya daga su ƙaryata allah suka yi shi yasa suka zama kafirai jahamiya mu'tazila kuma ana iya samun wasu afrad daga cikinsu wato maganganunsu sun yi munin da sun kai su ga haddin mai haddin kafirci ɗaye sai ke cewa au aka jabarin kuma ni ban kasance ma'abocin jabir ba aka a nan bai ma'ana sahib au sahiba jabarin yani aqidatul jabariya aqidatul jabariya su ne waɗanda ko dai wato hulatul jabariya wanda su wannan arna ne wanda suke kore ma Allah tabaraka wa ta'ala iko kwata suke kore ma dan adam iko to duk abinda dan adam yayi kawai haka Allah ya kaddara mishi da haka su a gurin su ne laifi duk ko wanda zai yi zina ko yayi sata ko ya shagiya duka bai wani abun wato bai mummuna abu ba tunda suka ce ai ba da radan kan shi bane ba shi da wata mashi'a ba shi da wata kudura wanda shekul shekul islam al-thani ibn qayyim a cikin tariqul hijratain wa babu sa'adatain ya kawo labaran su masu muni har wanda yazo ya tadda kwarto a gidan shi dauko ice zai buge shi matar tace a a haba tsaya Allah ne ya kaddara mishi sai ya jefar da bulala yana cewa laulaki la halaktu ba dan ke ba da na halaka ya bar kwarto ya tafi kaga wannan wala nuziqannahum min al'azab al'adna kin awa ga azaba ce daga cikin mafi shaharar firaq da ainihin aqida ta jabariya akwai ad-dirariyya ad-dirariyya wanda mabiya ne na dirar ibn amr atba'u dirar ibn amr sai siffanta aikin jabarawa da cewa fi sayyiati 'ala al-aqdari yantaqidu wanda su cikin munanan ayyuka suna cin gyaran kaddarar Allah suke yi ai Allah ne ya kaddara mu ba ruwanmu kenan sun yastadilluna bil qadari ala mukhalafati shari'a yastadilluna bil qadar ala mukhalafati shari'a kaga wannan tamamin sun saba ma qadariya su kuma qadariya sun wanda suke ganin wato bawa shi ke mallake da lamarin kanshi musamman sharri baya yiwuwa Allah ya kaddara wani abin da zai zama sharri a gurinsu shi ko Allah subhanahu ta'ala komi na hannun shi ba abin da zai wakana ko ya faru face da izinin Allah wannan shine aqida ta ahlus sunna da suka zama wasat baina hatain alfirqatayn ad-dallatayn al-jabariyyah wal qadariyyah ahli sunna ya tabbatar wa Allah kaddara shi amma me ya san Allah ya ba ma dan adam mashi'a ahli sunna ya ba ma ya tabbatar wa dan adam mashi'a shi amma me ya san ba ta aiki sai bayan mashi'ar Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin kaga wannan raddi ne akan qadariyya sannan fadin Allah ta'ala faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur raddi ne ala al-jahmiyya a ala al-jabariyya kalla wala nasibiyyin ضد ذا na'am kalla walastu bi shi'iyyin akha daghal kuma ni ba dan shi'a ne ma abocin munafinci ba ad-daghal shine al-amru al-khafiy abinda aka ɓoye shi a cikin zuciya kaga munafunci kenan da keta da mugunta duka ya shiga cikin dagal akwai wasu nusakh da suke kawo dajal ƙarya kenan sun kasurgumar ƙarya to babu wanda ya kai dan shi'a kuma ƙarya tunda shi yana addini da ita ya dauke ta min arkanil islam wa min awwali ma yajibu ala al mukallaf an yakuna kadhiban wurin dan shi'a duk da ba sarahatan suke cewa yayi ƙarya ba suna cewa yayi me aish taqiyya wattaqiyya munafunci ne da ƙarya suka ce attaqiyatu dini wai in ji Ja'far bin Sadiq zulman wa buhtana suka jingina mishi rahmatullahi ta'ala alayhi wai ya ce attaqiyatu dini wa dinu aba'i wa la dina liman la taqiyata lahu wai duk wanda ba makaryaci ba to bai da addini mutumin banza ne to shi'a kenan yace to ni ba dan shi'a ne ma abocin munafunci da keta a cikin zuciyar shi ba fi qalbihi li sihabil mustafa hiqdu wanda ya kasance akwai kiyayya a zuciyar shi dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko su alwajibu hubbuhum wa taqdiruhum wa yani alittiba'u li hadihim kalla walastu li rabbi kalla walastu bi shi'iyyin akha daghalin wanda shi'a mun sha bayani kansu ko sab'iyya tun da aka ambata na cikin firaq dinsu isma'iliya nusairiya musawiyya ga sunan zaidiyya duk da ita tafi dama dama wadda ta yanzu dai alifna ashariya ce shi'a rafida shi'a wadda take kafirtar da as-sahaba wadda bata yadda da alqur'ani ba wadda basu yadda da Allah subhanahu wataala basu yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba wani abu da muka hadu da su a cikin shi yanda da bakin su suka faɗa kuma mu ma muka faɗa nikmatullahi aljazairi qabbahu Allah haka ya faɗa a cikin wato ainihin yake da suna littafin shi al'anwarun nu'maniya hakan nan ayatun layinsu ko ce ayatun shaiban ɗinsu al-khumaini cikin al-hukumatul islamiyya kafin su su alƙimmi sun faɗi makamancin haka sai taba'i yake ko taba'i mai tafsirin almizan duka sun yi wa'in maganganu haka ba wani abu da ya haɗa mu da su illa al'uduwan Allah ka tsare mu kalla wala nasibiyyin didda dalika kuma ni din ba fa ba nasibe ne ba alladhi nasaba al'adawata li ahli albayt wan nasibi wa minhum alkhawarij لأن الخوارج عادوا عليا رضي الله تعالى عنه وهو يعني من أعظم أهل البيت قدرا كنغانيكو تذاك نواصب نيبا بناصب نيبا wanda yake zidda zalika kishiyar dan shi'a da yake kin sahabbai shi kuma ahlul baiti yake ki amma asali babu wata ziddiya tunda duk wato mutanen banza ne lakin yan shi'a sun fi hadari akan nawasib tunda su nawasib abin su bai ketara ya shiga cikin qur'ani ko ya shiga cikin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya shiga cikin haƙƙin Allah subhanahu wataala ba kai tsaye amma shi'a duka sun keta wannan ba wata alfarma da suka kyale حب الصحابة كلا ولا نصب ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد yace bal ba haka bane mu da san sahabbai da san iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam muna kudurin hakan addini ne muna san Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato tada mu a matsayin masoyan sahabbai masoyan ahlul baiti ina nufin ahlul bait alladhina kanu ala aljadda mafhum طيب انا جم جويا ابن كده نويفه